الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na tishin karatun na littafin al'adab al-mufrad na al-imam bukhari ya rasuwa a hijira ta 256 shekarunsa 1183 rabonsa da duniya a yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da mana gafara tare da za mu yi kokarin karanta hadisi na 442 zuwa hadisi na 445 da sharhi a kansu insha Allah waɗannan hadisai da za mu karanta suna hana mutum ya lalata dukiyarsa addinin musulunci ya yi tsawatarwa a kan salwantar da dukiya ba daidai bane mutum musulmi ya lalata dukiyarsa lalata dukiya yana zuwa ta hanyoyi guda biyu don haka yasa al'imamu bukari ya jera waɗannan babuka a tare babi na 207 babu sharafi filma babi game da barnar dukiya الشرف في المال برنات دوكيا wannan kalma ta asharaf ta zo da ma'anar wuce iyaka ta zo a cikin alkur'ani kuma ta zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin mafayi sun bugar yana mujallar na shafin 153 ibn faris yana cewa aflu hadhihi al-madda yadullu yadullu ala ta'addi al-haddi ketare iyaka shine ma'anar al-sharaf haka ma yazo cikin lisan al-arab yana na tara shafin 148 الإمام الراجب تكن المفردات في قريب القرآن شاف من دليل كل بكر يأتي الشرط تجاوز الحد في كل ما في كل فعل يفعله الإنسان duk wani aikin da ɗan adam zai yi idan ya wuce iyaka ana kiran shi ashar wa in kana zalika fil infaqi ashar ko da dai ya fi shahara ga ta wajen ɗawainiya na dukiya amma ana amfani da kalmar ta shafsha rayuwa ta ɗan adam الإمام الجرجاني في كتاب التعريفات من شافي من شرين دبر yace al-musrif huwa alladhi yunfiqu al-mal al-kaseera li'ajli al-gharab al-khashi waye mai barna shine wanda zai wato ya amfani da dukiya mai yawa akan dalili kaɗan wakila ta jawo haddifin nafaka ana cewa ta wajen ciyar da iyali ko cin abinci ya zama mutum ya wuce iyaka shi ma a sharafu ne au ya kudu min ma ya hillu lafi faukal ihtidal hakika malamai da yawa sun yi magana akan kalmar asharaf saboda ta zo a cikin alkur'ani magana ta take kama hankali ta ce ta alimamun mawardi yana faidul kadir yana mujallar na farko shafi na 69 a sharafu sarfu shai'i fi ma yambagi za'idan ala ma yambagi fassararsa game da wannan kalmar tana da tasiri kwarai don haka yasa da yawa malamai sukan koma ga abin da ya faɗa ya ce abin da ake kira a sharaf da larabci sarfu shai'i fi ma yambagi za'idan ala ma yambagi abu ne wanda an halatta maka ka yi shi amma da ka tashi batar da kudi sai ka batar da kudin sama da yanda ya kamata tajawun tilkan niyya an halatta maka wannan abin a lokacin da ka tashi amfani da abin sai ka yi amfani da dukiya fiye da yanda ya kamata wanda shi ake kira a sarrafa kuma haka ne al-imam bukhari ya fara magana akan asharaf saboda kalmar asharaf ta shafi abinda an halatta maka an halatta maka cin abinci an halatta maka sanya tufafi an halatta maka hawa in hawa shiga gida ka yi gida ka zauna kaga duk waɗannan abubuwa halal ne wuce yaka a kansu shi ake kira asharaf saboda ka sai ya fara magana a kansu ya kawo hadisin 242 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس الإمام الإمام مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه شين زكوان بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah ya ce inna Allah ya ruba lakum salatan lalle Allah madaukaki ya yarda da abubuwa guda uku gare ku ya yarda da abubuwa guda uku gare ku wa yafkhatu lakum salasa kuma Allah ya ki abubuwa guda uku gare ku domin hadisin yana sahihu muslim yana kitabul aqdiya babu nahyi an kaffaratil mashaib yanda lafazin ya zo cikin sahihu muslim wa yakrahu lakum salasa anan yace wa yafkhatu lakum salasa Allah yana fushi da abubuwa guda uku idan kun yi amma sahihu muslim Allah yana kin abubuwa guda uku gare ku baya son ku yi abubuwa guda uku kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki da dama akai ya ruba lakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abubuwa guda uku da Allah ya yarda da su gare mu ya ruba lakum Allah ya yarda gare ku an ta'budu wa la tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah kada ku yi tarayya da shi da wani Allah ya yarda da wannan Allah ka samu iya riko da abin da ka yarda da shi na farko shi ne kada ku shirka da Allah domin shi babban aiki Allah ya yarda ku bauta masa kada ku hada shi da komai wajen ibada wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an na biyu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wato Allah subhanahu wa ta'ala yana son kawunan musulmi zaman to suna haɗe na uku wa an tanasharu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa shugabancin al'amarin ku wanda duk Allah ya bashi shugabanci a kanku ku rika mai nasiha tanasharu man wallahu Allahu amrakum ku rika yin nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa shugabancin al'amarin ku waɗanda su ne abubuwa guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su gare mu wa yakrahu lakum kuma Allah madaukaki ya ya ki muku abubuwa guda uku na daya qila wa qala qila wa qala shi ya dauki ya dauki ma'ana biyu mun yi magana akan wannan hadisi a baya a littafin nan hadisi na goma sha shida amma riwayar ba ta abu huraira ba ce nan ya kawo riwayar abu huraira a hadisi na kuma sha shida littafin ya kawo hadisin al-mughira bin shu'ba me ake nufi da kila wa kala ibn hajar ya fassara cikin farkon bari yana mujallal na kuma shafin 405 wal muradu al isharatu ila karahati kasrati al kalam fassaran kila wa kala na farko shine yawan magana Allah bai son mutum mai yawan surutu Allah ka sha'i mu daina ishara ila karahati kasrati al kalam Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kila wakala kila wakala shine yawan surutu li'annaha tu'awwilu ila al-khata'i saboda duk mutumin da ke yawan surutu yawan surutun sa zai kai shi ga kuskure ba makawa wakala yace wa inna ma kararahu lil mubalagha fi sajri anhu amma mai takila aka ce kala saboda ya zama tsawatarwa fasara ta biyu ma'anar kila wa kala din zahiri me ake nufi da kila wa kala shine iradatu hikayati a kawilin nashi idan mutum yana ba da labarin mutane duk inda ya zauna wal bahsu anha li yukhbira anha ya ma rika bincike saboda ya ba da labari fa yaqulu in an zauna sai ya ce kala fulanin kaza wa kila kaza ai wane ya ce an ce kaza saboda ka idan aka ce kila wa kala an ce dace an ce da ya ce ku ai mutum ne mai kokarin sanin labarin ma saboda ya kai gaba shi ne kila wakala duk da yana nuna cewa yawan surutu abu ne wanda Allah madaukaki baya su na biyu ba kasar su'al kalmar su'al tana da fasara biyu nan ma kamar yadda ibnu hajar ya faɗa cikin sharhin hadisi yace al-ikhtilaf fil murad min akwai sabani da aka samu game da fasaran كثرة المسائل لكم كثرة السؤال هل هو سؤال المال domin idan aka ce as-su'al ana nufin roƙo idan aka ce as-su'al ana nufin tambaya tambaya tana ma'anar as-su'al roƙo ma as-su'al shin wanne ne Allah ya hana Allah ya hana yawan roƙo shine ta sashin kiya kenan su'alul mali ko kuwa as-su'alu an al-mushkilat wal mu'dilat ko ko tambaya da ta shafi abin da ya rikitar shine Allah baya so aw ammu min zalika koko duk ya game biyu Allah baya son roko Allah baya son yawan tambaya ibnu hajar yace wa anna al-aula hamduhu ala al-umum zahiri duka biyu Allah baya son roko kuma Allah bai son yawan tambaya tambaya wane na addini kamar yadda muka yi magana a sharhin wancan hadisi tambayar da ta shafi abin da ke iya rikitar da al'umma don akwai tambaya ta kure-kure irin wannan tambayar Allah bai son ta shi ko akwai wanda kokarinsa shine ya samu wata tambaya wanda zai yi don ya kure wani ko ko dan ya nuna cewar shi ma ya karatu irin waɗannan tambayoyin Allah subhanahu wata'ala bai son su na ƙarshe wa iba'at wa iba'atal mal Allah baya son lalata dukiya kaga yana cikin abubuwan da Allah baya Allah bai san ai alala ta dukiya hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisin 1895 da 1749 da silsilatu sahiha hadisin 685 kamar da muka ce yana sahihu muslim hadisin 1715 wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta riwayar sahabbai don haka yasa al-imam bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin da farko barnar dukiya abu ne wanda Allah baya sa Allah yana son abubuwa guda uku ya yarda da abubuwa guda uku gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su Allah ya ki abubuwa guda uku gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su a ƙarshe manzon Allah ya ce barnar dukiya tana cikin abubuwan da Allah baya su kaga akwai bukatar musulmi ya sani ke tunda Allah bai son a yi barnar dukiya ya kamata musulmi ya sani tana yiwa kana aikata abin da Allah baya so kai baka sani ba saboda haka yasa ya sanya wannan babi tun al'adabul mufrad littafin da ke karantar da mu tarbiyyar musulunci ka san ko da kana da dukiya to fa akwai abin da Allah bai so ta tare da wannan dukiyar naka shine barna ibn hajar yana sharhin hadisin yace qala al-jumhur akasarin malamai suna fassara abinda ake nufi da barnar dukiya innal murada bihi asraf fi infatihi ta wajen ɗawainiyar da kake na yau da kullum duk abin da za ka cire kuɗi ka biya bukata wannan ana samun asaraf a cikinsa ta wajen cefanka ta wajen suturarka ta wajen abin hawanka akasarin malaman suna abin da suka fassara wannan kalma ta ibaatul mali da ita ke a samu kayi barna mai ake nufi da barna wuce iyaka wuce iyaka ta wajen hidindimu da kake na yau da kullum wal aqwa annahu ma unfika fi ghairi wajhi al ma'zum fihi shar'an abinda ya zama mutum ya kashe kuɗi yayi kuma shari'a ba ta yi izini a kansa ba wannan ba shi ake magana ma anan ba al-imam bukhari baya magana akan barnar dukiya ita ce kai amfani da dukiyarka ta wajen aikata haram ba shi magana akan halal ake magana abinda aka halta maka din kana iya yin laifi ta ya za a yi ka yi laifi idan ka wuce iyaka malamai suna keɓe abu guda guda ɗaya tak shi ne yusta suna min zalika kafaratu in faki fi wuju birri li tahsili thawabil akhir an ce ayi sadaka sai ya zama kana yawan sadaka kana yawan sadaka wannan babu laifi saboda ai kana gyara lahiran kai amma duk abin da ya shafi ɗawainiyar duniya shi ake magana a kai in dai ya shafi ɗawainiyar duniya wannan arawatarwa a kai yau hasu fi kafaratul infaqi salasa da abu al'awwal infaqu fi wujuhi mazmuma shar'an shi dan adam yana batar da dukiya ta hanyoyi guda uku na farko ta hanyar haram fala shakka fi man'i wannan ittifaqan haramun ne musulmi amfani da dukiyarsa ta wajen aikata haram to ba shi ake magana a kai ba asani infaquhu fil fil wujuh al mahmuda shar'an ya zama kana batar da dukiya saboda neman lahira ba shi ake magana a kai ba na uku infaquhu fil mubahatil bil asal ka kashe dukiyarka saboda abin da Allah ya halatta maka to wannan ne magana a kai Allah ya halatta maka ka sha sutura ka ci ‘ya'yan itatuwa ka ci nama waɗannan halal ne ga musulmi matukar bai shafi abubuwan da shari'a ta ware ba ya ce akwai malamin da ake kiransa alimamun baci da cikin manyan malamai da suka sharhin muwafa na alimamun mali yana da fahimtar bi mani iski abi jami'il mali bi sadaka ko da ta wajen batar da dukiyar ka don ka samu lahira shi ma mutum yana iya laifi in ji al-imam al-baji ta yaya za a yi kai laifi saboda tana yiwuwa ka yawaita sadaka ga ciyar da iyali da ya zama jibi akan ka baka yin sa so wannan wuce iyakar ka ta wajen yin sadaka ya laifi saboda ka a waje guda ka bar iyalai da yunwa sannan kana ta sadaka sunan ya iya zama laifi wa yi kurahu kasaratu infatihi fi masalihin duniya amma ta sashin amura na duniya wannan ka ana karhantawa mutum ya rika yin sanye da kima wala ba a sabihi idza wa fa nadiran li hadishin hus in dai wani sababi ne ya taso wannan kuma daban ne misali rashin lafiya samu wani akwai asibiti Najeriya ka dauka ka fita waje wannan larura dan ta sa ka batar da kuɗi fiye da kima fil urfi wannan ba laifi bane kamar yadda al-imam al-baji yake faɗa mimma la khilafa fi karatihi jawazat al-hadd fil infaq in ana maganar wuce iyaka ta wajen abinda Allah ya halalta maka malamai ba su sabani akan cewa babban misali shine alal bina'i wajen gini misali makura wanda malamai suke bugawa ta wajen wuce iyaka wuce iyaka ta wajen kashe kuɗi abinda an halatta maka shine gini ziyaratun ala qadril haja abinda mutum zai aikata wanda ya tsara ainihin larura to yana shiga cikin wannan duk da cewa al-Imam Bukhari nan gaba ya jera babuka akan matsala ta gini din amma anan yana magana a dunkule ne ake nufi da wuce iyaka ta wajen tsawainiya da dukiya wato shine ya zamanto mutum ya ketara abinda al'ada an sani gwargwadon bukatar sakin dalilin da ya sa malamai ke kyamatar haka saboda waɗannan wannan hadisi muka karanta Allah baya son ibaatul mal sannan kuma ya faɗa mana a cikin Qur'ani a suratul Furqan aya ta 67 yana yabon bayinsa na kwarai Allah ka samu shi والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا su ne waɗanda in za su ɓatar da dukiya ba sa wuce iyaka Allah yana yabon su kaga ga siffinsu a cikin alkur'ani kana karanta bayi na ƙwari su ne waɗanda idan za su ɓatar da dukiya iza an faƙo lam yusri wa lam ya fituru wa kana bai na zalika ƙawama ba sa kuntatawa lam ya fituru lam yumsiku ba sa kan hannuwansu ya zamanto gaba ɗaya ba su mamoran dukiya kana da dukiyar amma ba a ganin alamata a jikinka Allah ba ya son wannan shi ma kana da dukiya Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta maka jin daɗin dukiyar ba amma ta wajen jin daɗin kada ka wuce iyaka kaga ga ayar alqur'ani ga hadisin manzon Allah yasa aka ce wa kana baina zalika qawama suna daidaitawa daidai bukata daidai larura inna za'ida alladhi la yaliku bi halil munfiq israfu za ce za ka yi gini to gwargwadon bukatar ka a gini shi ne duk abin da ya tsara larurar ka na gini to kai ka sani wannan kuma wuce iyaka ne wanda kuma hankalin ma zai baka al'imamu tibi ya shi ne al'imamu muhammad bin abdullahi tibi a cikin masu sharhin hadisi shekarunsa 696 rabuwansa da duniya Allah ya fi masa yana cewa hadal hadis aslun fi ma'rifati husnul khuluqi shi malamin ya ce inda hali ka ɗauki wannan hadisin da muka karanta na al'imamu bukari ka riƙe shi a matsayin asali na tarbiyyar musulmi asali na tarbiyyar musulmi fakat ta tabba jami'al akhlaqil hamida saboda wannan hadisin ya shafi duk halaye na kwarai na rayuwar musulmi hadisin na ya shiga zaka dinka kaya walladina idza anfaqu lam yusrifu za ka siyo cefa ne wallazina idza anfaqu lam yusrif za ka yi gini wallazina idza anfaqu lam yusrif duk abin da za ka yi na mu'amalar ka a rayuwar duniya ka dauki wannan ayar wannan hadisi da cewar Allah subhanahu wata'ala ya kyamaci ibaatul mal lalata dukiya salwantar da dukiya Allah baya so ka rika tunaninsa a rayuwarka ko da Allah zai baka dukiya mai yawa ka sani ya baka ya san kuma abin da ya baka yana da yawa amma akwai abin da bai so kuma ta sashin batar da wannan dukiyar da ya baka to idan kana batar da dukiyar naka sai ka rika tuna maganar Allah a cikin alkur'ani da maganar manzonsa sallallahu alaihi wasallam bare akwai ayoyi waɗanda barnat ta zo bayanin ka ya zo kamar misali a suratul an'am da suratul a'raf nan kam Allah subhanahu wata'ala ya faɗi magana da ta sa malamai suke ganin haram ne barnar dukiya haram saboda waɗannan ayoyin guda biyu na farko aya ta 141 ta suratul an'am wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wato Allah shi ke fitar da gonaki gonaki tsiro wanda baya baya yin tushe shine tsiro wanda ke yabanya kawai kamar kankana kamar su tumatir da sauransu wanda baya bishiya wa gairu ma'ruf shat shine wanda kuma yana bishiya wato yana kirga mana nau kashi biyu na ukan ƴaƴan itatuwa da muke mora tsiro da wanda ke iya tushe da wanda bai tushe duk abin da kaga ya tsiro daga ƙasa Allah ne ya fi da shi والنخل والزرع مختلفا أكله Allah subhanahu wata'ala ya ce ga itatuwan dabino ga shuke-shuke wanda ɗanɗanansu daban-daban wa zaituna wa rumana mutashabi wa gairu mutashabi bayan Allah ya girga sai ya ce kulu min samarihi idza asmara duk waɗannan 'ya'yan itatuwa da tsiro da Allah ya fitar muku ku ci Allah ya ba ku dama halal ne ga musulmi wa atu haqqahu yawma hasadihi shi manomi idan abin da ya samu ya kai zakka ya kai nisabi to ya bada hakkin sa a ranar girbi me Allah ya ce wala tusri amma kar ku wuce iyaka innahu la yuhibbul musrifin saboda shi Allah bai son masu wuce iyaka Allah baya son masu barna to idan aka ce Allah baya son masu barna magana ta girma idan aka ce Allah bai son ka magana ta yi girma Allah ka tare a can baya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yaki kalmar yaki tana iya yiwa ka dauka tana da dan sauki dan kai ba laifi bane amma anan fa Allah ya ce baya son mai wuce iyaka kaga an kirga halal ne amma karshe Allah ya ce baya son duk wanda zai iya wuce iyaka a suratul araf aya ta 31 ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kaga nan an shigo da kayan sawa abinda zaka ci abinda zaka sha shi sa al-imamu tibi yace rayuwarka gaba ɗaya Allah bai son barna rayuwarka gaba ɗaya abin da ayoyin alkur'ani suka nuna kenan da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin shu'aib bin muhammad bin abdullah bin amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ku ci halal ku sha halal ku yi sadaka ku sanya tufafi abinda ba a so ki gairi makhilatin wala harafin ba a son takama ta waɗannan abubuwan sannan ba a son wuce iyaka inna allaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala ibadihi Allah yana son a ga ni'imar da yayi ga bayinsa Allah yana so idan yayi mabawa ni'ima a ganta a cikin sa inna allaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu an tura ni'matuhu ala abdihi hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihun nasa'i hadisin 2559 hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dace da ayoyin nan ya bani adama kudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tushriku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala sharaf kaga ya zama ya fassara ayar ne kawai saboda haka manzo Allah yace suturan ma da za ku sa abinda za ku ci abinda za ku sha sadaka sai ya shigar da ita ce saboda kulawa da hakoki da suke kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a samu takama alfahari kenan sannan kada a samu barna waɗannan abubuwa guda biyu sun shigo mana tuntuni suna cikin mu hatta a ramadan ka duba yadda mutane suke shirya buɗe baki akwai takama akwai barna abinda manzon Allah ya faɗa cikin ramadan za ka siyo abubuwan da ba za ku iya cinye shi ba ina ma an ajiye an ci kaɗan-kaɗan babu laifi amma za a dafa abin a kawo a baji sai ka ɗauka mutum talatin ne za su ci amma su uku za su zauna a gefen abin sai zama an gama an ji an zubar da shi kaga barnar ta shigo sannan almakhila ya zo saboda za a an yi don nuna ana da dukiya Allah ya samu gani saboda haka barnar ba ta tsaya ga abin da zaka ci da abin da zaka sha ba ya game dukkan rayuwa ta dan adam akwai hadisai da yawa wadanda suka nuna mana shi Allah subhanahu wataala bai hana mu mu mori ni'imarsa ba kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani ni'ima idan ya ba mu bawa ya bashi damar ya ci amma barnar ba a Aisha Jabir bin Abdullah Abu Huraira sun ruwaito hadisai Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau yana son ayi kwalliya wa yuhibbu an yara ni'matahu ala abdihi Allah yana son ya ga ni'imarsa ga bawan shi hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shu'abul iman yana sahih jami'i sahih hadisi na 1742 da kuma silatu sahih hadisi na 1320 malamai da ke sharhin waɗannan hajjai daga cikin fitattun malamai akwai alimamu bagawi mai littafin sharhu sunna in ka duba littafin nasa a kitabun libas yana magana a kan sutura a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin nan Allah tabaraka wata'ala yana so ya ga musulmi yana ado to tunda Allah yana so a yi ado kuma can ya ce baya son barna bai son barnar dukiya bai son masu wuce iyaka ya za a yi a hada alimabu bagawi ya ce haza fi tashin shiyabi bin tanzifi idan aka ce Allah yana son ado yana son ya zama ka zama mai kwalliya ai ta wajen duba kyan kayan da ka sa kayan da ka sa ya zama yana da kyau ya zama suturar tana da tsafta in ka sa tufafi ya zama tufafin yana da kyau yana da tsafta wa tajdidi inda imkan sannan inda hali a rika canzawa lokaci lokaci idan kana yawan canzawa ka nuna wa mutane ni'imar da Allah ya maka kuma Allah yana so kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yuhibbu an yara ni'matahu ala 'abdi Allah da kansa yana son ya ga ni'imar da ya mabawa a cikinsa sa idan ya maka ni'ima ana so a ga ni'imar a jikinka ta wajen suturarka ta wajen abincinka gidanka abin hawanka sannan ɗaya riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala abdihi Allah yana so a ga ni'imar da yayi ma bawa ashe ba shi kadai yake so ya gani ba yana so mutane ma su ga ni'imar a jikinka so ka ka rika canza kaya ji al-imamu bagawi ka rika canzawa kaga ka nuna ma Allah tabaraka wa ta'ala lalle ya maka ni'ima saboda kana amfana da wannan ni'ima a rayuwarka sannan mutane ma suna suna gani kana amfana da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka maimakon jama'a sun san kana da wadata amma a ganka da riga guda shekara biyar kaga jama'a za su ba da shaidar kai ba mai godiya ga Allah ba to ba a san haka to amma ta wajen caccanza kayan ba min gairi an yi baliga fin na'ama wa dikka abinda ba a so shine ya zama da'iman kana nemo masu tsadan gaske nan yana shiga kuskure biyu na farko idan ka ɗinka kaya ne tsada akwai illa da za ka samu illar ita ce za ka daɗe da kayan baka kyautar ba saboda kuɗin da ka kashe ma wannan kayan na biyunsu shi ne ba za ka yawaita sanyi kayayyaki tufafi masu sabbin tufafi ba kamar mai yawaita ɗinka marasa tsada idan misali a ce wannan tufafi ka hada shi a dubu ɗari biyu ka ɗinka kaya kasa wancan da ya dinka tufafi na dubu goma ko sha biyar ko a ce dubu ishirin tana yiwa a shekara guda ya canza kaya sau biyar kai kuwa saboda kashe kuɗi da kai ma wannan tufafi ba za ka yarda ka canza don sake ɗiban dubu ɗari biyu ba kowa ya ba akwai masu yi sai zama ya maka wahala kamar bayanin alimamu bagawi zai maka wahala a ce ka yawaita caccanza kayan ka daɗe da sutura guda saboda yana da tsada wancan kuwa da ya ɗinka kaya mai sauƙi ya caccanza a shekara ya kai sau shida saboda haka ya yi sadakan da kayan sau shida kai kuma kana rike da kaya guda ɗaya ka shekarar ci akwai aibu tattare da haka saboda haka abin da ke la'akari shine yawan kuɗin da ka ɓatar ma wannan kaya don ka ɓatar ma wannan kaya kuɗi ne yawa to rabuwa da shi zai zama da wahala amma cewar ka yi ado din ba laifi ba ne kuma ko da kayan mai tsada ne idan halal ne ba laifi ba ne lakin akwai abin da ake so da kai wato shi ne ya zamanto baka wuce iyakar da jama'a za su rika ganin wane wato irin suturar da yake sawa ba irin na jama'a ba ne don abin da malamai ke tsawatarwa a kai tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wuce iyaka ya za a yi a san wuce iyaka jama'a ne za su ba da shaida jama'a su za su ba da shaida wannan ya shafi al'adar kowace al'umma kamar yadda ibn al-usami ya faɗa a shafu riyadu salihin ana la'akari da jama'a jama'ar da ke wurin kayan kake sawa da'iman masu tsadan gaske ne saboda haka mutane za su rika ba da shaida wani ya wuce iyaka kasa takalmin dubu ɗari biyar takalma na miliyan guda agogo na miliyan biyu akwai wuce iyaka ina gani aikin agogo shine nuna ma lokaci nan ma in ka dube shi ko to kaga jama'a sun san wannan agogon kudin yayi yawa sannan takalmar da zaka sa jama'a su za su bada shaida waɗannan takalma an wuce ka to haka abinda ba a so kenan tunda Allah subhanahu wataala ya kirga mana motoci a Qur'ani yace banda mota kaza da kaza ba bai kirga mana tufafi banda kaza da kaza ba duk da cewa akwai wanda aka haramta irin alharir amma ana la'akari ne da fahimtar jama'ar da suke tare da kai Allah da ya ce la yuhibbul mushriki baya son masu wuce iyaka to duk abin da zaka yi wanda shine fahimtar akasarin malaman sunna karka yadda ya zama to jama'a suna ba da shaidar kana wuce iyaka ta mu'amalarka yau da kullum amma cewa mutum yayi ado wannan ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana so yana son ya zama mutum yana ado akwai ma hadisin Jabir bin Abdullah ya ba da labari cewa a tana Rasulullah za'iran wata rana mazan Allah ya zo unguwarmu saboda ziyara a Madina fara'a rajulan sha'isan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya taho unguwa jama'a za su taho za su taho saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam jama'an da suka zo wurin sa sai ga wani dukun dukun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kana yajidu hada ma yusakkinu bihi ra'sahu yanzu wannan bai samu abin da kudin da zai sai mai ya sa ma kansa yanda gashin zai zamanto ya kame ba wannan ke nuna babu laifi don ka yi amfani da mai ka gyara kanka matukar man halal ne sannan kuma matukar baka yi shi saboda koyi da kafirai ba wannan ba laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya shin wannan bayi da abin da bayi da kudin da zai iya samun mai wanda zai kame kansa ya kame kansa maimakon gashin sa yana yana wargaje hakan nan jama'a in sun ganka kamar mahaukaci annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan alaihi siyabun wafika ya duba gefe sai ga wani mutum kuma da tufafinsa duk da datti yana dauda kamar alamar mutumin kazali ne to kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kana jidu hada ma yakshul bihi sawbahu dan shi wannan bai samu kudin da zai sabulu ya wanke kaya ba ma so yana nuna Allah yana son musulmi ya zamanto mai ado ya zamanto kana ado wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da ayoyin alqur'ani akwai hadisin Abu Umama al-Bayi yace wata rana sayyidina Umar ya sanya tufafi sauban jadida sabon tufafi faƙala sai ce alhamdulillah alladhi kasani ma wari bihi aurati ina ma Allah godiya wanda ya tufatar da ni abinda zan rufe al'aurata wa ta jamu bihi fi hayati in ringa ado da shi a rayuwata sai na Umar yake faɗin haka ya tufafi yake ma Allah godiya ya ma Allah godiya da ya ba tufafin da zai rufe al'aurarsa kuma yayi ado sun ma'ada ila sauƙin da zai akhlaka sai ya dauki tsohon tufafin fatasaddaka bi sai ba da shi sadaka da ya ba da wannan tufafin sadaka shine sai na umar yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man labita sauban jadida wanda ya sanya fafi shago faka da yayi wannan addu'a lokacin da ka samu sabbin kaya sai kai addu'a sun ma'amada ila saubi ladhi akhlaka fatasaddaqa bihi ya ɗauki tsohon tufafin ya bayar sadaka tunda akwai wanda ke bukatansa kana fi kanafin lahi wa fi hibdin lahi wa fi sitirin lahi hayyan wa mayyitan sai kasance a cikin tsoron Allah a cikin kulawar Allah a cikin tsaron Allah a rayuwarsa da kuma mutuwa hakika manyan masana hadisi sun yi maganganu akan wannan hadisi kamar misali ibn hajar ya ce hadisin yana da kyau duk da cewa in ka duba ba'ifu suna da tarmizi muhammad nasir din al-albani yana cewa isnadin sa yana da rauni amma akwai malaman da sun inganta shi bare addu'a ce ingantacciya babu wani wata kalma a ciki wacce take da wato ma'ana wanda ya saba makaida don haka ba laifi bane don mutum yayi riko da wannan addu'a tunda Allah subhanahu wata'ala yana son amar godiya yana son a masa godiya yana ma zama wajibi akan musulmi duk sa'ilin da ya samu ni'ima idan ya samu ni'ima ya yi Allah godiya wajibi ne to wannan addu'a kuwa tunda akwai malaman da suka inganta ta bane ba ne kai riko da ita alhamdulillahi alladhi kasani ma bari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati in Allah godiya wanda ya tufatar da ni abin da zan rufe al'aurata da shi ringa ado ina kwalliya a rayuwata ka ɗauki wannan ka bayar sadaka ba lallai ba ne ka ba da ko da yaushe ka ɗinka sabbin tufafi sai ka yi sadaka da shi amma dai yana da kyau maimakon a ce ka jefar ka ba da shi sadaka saboda wani zai amfani da shi ana cewa duk abin da ya fada akwai mai tsintar irinsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Wow.
an halatta wa musulmi wato sanya tufafi amma duk da haka malamai suna cewa mustahabi ne mutum ya zama to jifa-jifa yana sa kananan kaya saboda hadisin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam na abu umama bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal bazazata min al-iman abinda ake cewa albazaza at-tawabu fil libas ka rika kaskantar da kanka ta wajen tufafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace alama ce ta imani saboda duk wanda ya dubi tarihin duniya tabbas zai ba da shaidar kangararrun mutane sun yi mu'amala da kayayyaki masu tsada imma sarakuna imma duk wani wanda ka ji tarihi Allah ya halaka shi to zaka samu yana amfani da kaya saboda nuna ɗagawarsa ga mutane to saboda haka yasa saba musu saba ma hali na mutanen banza alama ce na imani ba haramta maka ka zamanto da'iman kana kwalliya kana ado ba amma jifa jifa a rika samun kana sanya kananan kaya wannan ya dace da abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke inda ana cewa Abdurrahman bin Auf yana daga cikin waɗanda suka fi wadata a sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sau da yawa la yu'raf min baini abidihi in ka taho ka ganshi da bayan sa baka iya gane waye bawa wani lokaci yakan sanya tufafi irin na bayan saboda tufafi da kake gani yana da tasiri a zuciyar mutum idan ka saba sanya tufafi na dubu ɗari ranar da baka sha ba ƙarshe za ka ga kamar ka bagare saboda za ka ga ai ka kaskanta ne ka wulaƙanta to ka saba kanka jifa-jifa kana sanya tufafi wanda ba su da tsada musamman saboda hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam innal bazazata min al-iman mai tawali'u ta wajen tufafi yana tare da alamar imani idan ka saba haka ba za ka kyamaci jama'a ba sai za ka ga an shiga sahu baka damuwa don wani ya zo ya kara da kai amma idan mutum ya ɗauki siffa ta ɗan gaye wanda shine abin da malamai ke faɗa kar ka ɗauki wannan siffa a ce ai wani ɗan gaye la ba a so jifa jifa ka rika sanya tufafi na tawali'u wannan hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisin 2879 da silsilatu sahiha hadisin 341 musamman ta sashin tufafi sannan akwai hadisin mu'az bin anas al-juhani shi wannan hadisin ma shine ya karfafa wa malamai suka ce ya kamata musulmi ya rika sanya tufafi masu sauki masu arha ba masu tsananin tsada ba ba wai ko da yaushe ba a jifa jifa ya surki ka surka a cikin suturarka wata rana ka fito da kaya mai sauki mara tsada hadisin mu'az bin anas al-juhani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka libasa tawabu'an lillah wanda Allah ya bashi halin zai dinka kaya tufafi mai tsada amma sai ki dinka a zuciyarsa ba abin da yasa ya ki dinka wannan tufafin sai kawai don ya kaskantar da kansa ga Allah amma yana da dukiyar da zai saboda tunanin tawali'u ga Allah don annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta hakan da imani saboda kana da dukiyar da zaka sanya sutura mai tsada amma sai ka dinka mara tsada domin Allah wa huwa yaqdiru alai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana da hali yayi amma sai yaki to ga sakayyar ka a ranar kiyama inji manzon Allah da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq sai an hadu a filin hisabi Allah zai kira sunanka ina wani hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sha yalbasuha kafin za a tashi a filin hisabi tsirara ne Allah zai kira ka jama'a za su ji ce a ce ga suturan imani ka zaɓi wanda kake so ba na duniya ba sutura ce ta imani wanda asalin suturar da annabi adam da hawa suke zama da shi a cikin aljanna sutura ta imani za a baka iri-iri a ce zaɓa wanne ka gada kake so min hulalin iman ana cewa yana daga ainihin wato kaya na kwalliya na imani ya'ani ma yi ahlul iman min hulalin janna wanda yana daga cikin tufafin yan aljanna hadisin yana sunan tirmis kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisin 718 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 6145 saboda kawai baka dika sutura mai tsadan gaske ba me yasa ba mako ba dan akwai wanda ke kin dinkawa saboda mako kai kana da hali kuma kana so amma sai kake saboda hadisin manzon Allah saboda tawali'u ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala abinda zai maka kenan kana da kudin da zaka sai takalma na miliyan guda sai ka tuna wannan hadisi sai ka dauko slippers misali kuma ba wai don ka nuna isgilanci ga talakawa ba da ka saya ne saboda tawali'u ga Allah abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tawabu'an lillah saboda kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da aka faɗa ga falalar wanda ya aikata saboda ka sai ka sanya wannan to ga sakayyar da Allah zai maka a ranar hisabi wannan yasa malamai suke cewa ko da dai an halatta ma ka shiga sutura mai tsada din na daya ya kamata a samu kana soki da mara tsada me ya dalili saboda hadisin manzo Allah innal bazazata min al iman tawali'u ta wajen tufafi alamar imani ce na biyu saboda wannan falala da za a samu a ranar kiyama saboda haka ya zama kayan suturarka kada ya zama gaba ɗayanta mai tsada ne ka rika surka wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da ya zo daga shi kansa halin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa kamar da muka ce ibnu usaymin ya yi magana a kai cikin sharh riyadus salihin وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسط الحال la ya sabi'una libasar rafi' kai ne kana zama a unguwa ko cikin jama'a abokan hulɗanka ba su kai ka dukiya ba idan jama'a abokan hulɗanka ba su kai ka dukiya ba wato ba su da wadata la ya sabi'una libasar rafi' ba za su iya ɗinka tufafi mai tsada ba to kai a nan mustahabi ne gare ka fatawa ba a wasara yalbasu mislahu sai ka dubi abokan hulɗan kaɗin nan tufafin da suke sawa tsadarsa mafi tsada ciki ya kai nawa misali bai wuce dubu ishirin dubu talatin sai ka dawo kana ɗinkawa amma kana da kuɗin da za ka ɗinka na dubu ɗari saboda su waɗannan abokan hulɗan naka ba ka son samu karayar zuciya saboda ka sai ka dawo ƙasa kana ɗinka tufafi irin nasu wali Allah ya fara alaihim don in baka yi haka ba to za a waye gari kana alfahari a kansu kuna hulɗa da su amma kullum takalmanka ya fi nasu tsada hularka ta fi tasu tsada su kaga zai zama har za a waye gari alfahari ya shiga zuciyarka wata rana idan ɗaya daga cikin abokanka ɗin ya ɗinka ko ya sanya hula da ta kai taka shedan zai amfani da wannan ya jefa hasada a zuciyarka wane wato yanzu so yake ya gasa da ni ko shekara nawa yana hularsa ta naira ɗari sannan yanzu zai kawo mutum zai fara tunani haka kuma shaidan ne fa inna huwa yanalu hadha al-ajr al-azim ibn al-usaymin yace to ba shakka in kai haka zaka samu wannan lada mai girma a ranar kiyama saboda ai kai ne saboda tawali'u ga Allah ba dan su bane amma idan kana baina unashin kad un'ima alayhi amma kana cikin abokan hulɗan ka duk mawadata ne wa yalbasuna thiyaban rafi'a kuma duk suna sa tufafi mai tsada lakin na hagairu muharrama amma dai tufafin duka ba wanda aka haramta babu zinari babu alharir don su ne abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ya ce haramun ne ga mutane ga maza ya zama babu wani haram cikin tufafin nasu amma duk abokan hulɗanka suna da wato suturar su mai tsada ne fa innal afdal ibn al-usaymin yace to abin da yafi dacewa kuma kai a wannan yanayi an yalbasa mislahum ka dinka kaya irin nasu idan duk abokan hulɗan ka mawadata ne masu sanya tufafi mai tsada ne to karka yadda ka sa mara tsada me zai faru saboda za ka shiga karkashin hadisin manzon Allah abinda ake kira libasu shuhura kai sai ka tsinka mara tsada in an zo cikin su sai a ce ina mutumin nan da ke da kaya mara tsada aka ka shahara tsakanin abokai da wannan sutura to shine abin da ba a so don haka ya kamata ka tsinka tufafi kamar nasu tunda Allah subhanahu wataala bai haramta fal insan yanzuru ma taktabihi al saboda haka zaka yi la'akari ne da yanda hali ya kasance abokan hulɗanka idan mawadata ne to daidai ne don ya zama kana sa sutura mai tsada irin tasu idan matalauta ne to bai kamata ka sanya sutura mai tsada fiye da nasu ba sannan hatta wajen kifan kai shi kansa an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jabir ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi unguwarsu ya ga wani da su ma babu tsifa yake kansa babu tsifa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa akai haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya ce man kana lahu sha'run falyukrimhu wanda Allah ya bashi suma ya daraja shi saboda haka ka sanya mu sumar ka mai ka daraja shi ba laifi bane ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal 22 shafi na 133 yace al-israfu fil mubahat al-israf wuce iyaka ta wajen halal huwa mujawazatul haddi wa huwa min al-udwan al-muharram haram so kaga hatta kenan ta dukiyar da Allah ya halatta maka kamar sutura kamar abinda zaka ci abinda zaka sha in ka wuce iyaka kai haram wa tarku fuduliha huwa min az-zuhd al-mubah saboda haka idan abinda ake so da kai wato ya zama suturarka gwargwadon yanda jama'a ba za su ce ka wuce iyakan nan ba shine mafi dacewa halal ne gare ka kuma akwai lada a kai wa amma al-imtina'u min fi'l al-mubahat mutlaqan amma misali mutum yace to shi ba zai sake sanya sutura mai tsada ba saboda bauta ga Allah anan ibnu taymiya yace shi kuma ya aikata haram saboda Allah subhanahu wataala da ya baka bai ce karka more shi ba illa dai baya son masu barna ta wajen moran dukiyarsa saboda haka idan kana sanya sutura mai tsada a samu kuma akwai mara tsada a ciki saboda tawali'u ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wadanda suka yi imani kada ku haramta kyawawan abubuwan da Allah ya halatta mu abubuwan da Allah ya halatta muku masu kyau ba daidai bane zama kun haramta ma kawunan ku Allah ya halatta ma ka sha tufafi karka haramta ma kanka Allah ya halatta ma ka ci nama ka ce yanzu kai ba za ka ci nama ba ibn taymiya ya ce yamkani min aklil lahmi mutum yace ya daina cin nama saboda bauta ga Allah nan yana zama wato bid'a saboda babu shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba ma umarnin Allah da yazo a cikin alqur'ani da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu wataala cewa yayi wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kada ku wuce iyaka Allah bai son masu wuce iyaka sai ya ce wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba an ba ku damar ku ci duk abin da Allah ya azurta muku in dai halal ne wattaqullaha allazi antum bihi mu'min menene ya zama wajibi a kanka abin da ya zama wajibi a kanka shine godiyar ni'imar Allah subhanahu wataala domin Allah madaukaki ya faɗa thumma latus'aluna yawma izin 'anil na'im Allah zai muku tambaya a ranar kiyama game da ni'imomi da ya ba akwai littafi muhimmi wanda aka rubuta akan tufafi ana kiransa libasun rajuli wa ahkamuhu wa bawabituhu fil fiqh al-islami wannan littafin yayi magana dangane da tufafi yanda zaka sa da ka'idojin sa littafin wani malami da ake kiransa Nasir bin Muhammad al-Gamidi mazaunin Makka Allah ya masa sakaya da alkhairi hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال بن عمرو ابو عمرو الاسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت آية 39 سورة سبعي يعني في قوله تعالى عز وجل سورة سبع وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه duk abin da ka bayar to Allah zai cike gurbinsa zai baka madadinsa shine fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzutawa duk abin da ka bayar Allah zai maida maka fiye da shi Abdullah bin Abbas da ya karanta shi yake fi gairi israfin amma in ba barna kenan wala taktirin kuma ba mako هو صحيح الإسلام يلا تكين تفسير عن الإمام الطبري رواية ابن جرير سوسي كشي نبيو نلالا تدوكيا كشي نفرقو نلالا تدوكيا مكي مغانا أكي Allah ta maka abu amma wajen moran abun ka wuce iyaka shi ne al-israf al-imam bukhari ya fara magana a kansa haramun ne kashi na biyu shine kuma ake kira at-tabzir الإمام البخاري يتي باب المبذرين بابي أكم ما سؤال مبذرنش المبذرنش كلمة لا ربشيني با حوصة بشي الله دي أمة كفريمة منيني التبذير da hausa shine watsar da dukiya wannan shine a hausa me yasa saboda malamai suna cewa sarful mali ila man la yastahiquhu shine mutum ya sarrafa dukiyarsa ga wanda bai cancanta ba asali a larabci a tabbir infaqun fi gairi mawdu'i ka batar da dukiyarka a wurin da bai dace ba shine a tabbir ma'khuzun min tafriqil basri wato an dauko kalmar daga albasru albasru kamar iri zaka tafi gona da iri a hannunka ka ɗibo sai ka watsa wani ma akan dutse zai fada kaga dai ai ba zai tsoro kan dutsen ba amma dai ka je watsa kawai da inda ya dace da inda bai dace ba wannan shine at-tabzir wato watsar da dukiya shi ake kira at-tabzir ilqa'ihi fil ardi kayfa ma kana min ghairi ta'khudin lima waqi'ihi ba tare da lura da inda irin naka zai fadi ba in ka duba makayi su buga mujallal na farko shafin 216 da al-mufradat fi gharib al-qur'an ar-ragib al-asfahani shafin 114 haka na lishanul arab a littafin mu'jamul furo al-lugawiyya na abu hilal al-afkari ya yi magana kan bambancin abu biyu din nan shi yasa al-imam bukhari ya bambanta su wancan babi al-isra wannan babi al-mubazziri ba ɗaya ba ne me ya bambanta su abu hilal al-afkari cikin shafin 449 ya ce alfarku bai da tafjiri wal israf bambanci tsakanin watsar da dukiya da barnar dukiya kila tafsir infaqul mali fi ma la yanbaghi abinda ake kira almubazzaranci ka dauki dukiyar ka ka batar a wurin da bai dace ba wal israf shi kuma barna fa shine wanda aka fara magana akai sarfuhu ziyadatan ala ma yanbaghi an halatta maka amma sai ka batar da dukiyar ka fiye da kima su kaga dukkan su dai an saba ka'ida wa huwa a'zam min al-israf don haka ina ana maganar al-israf da al-tabzir wanne yafi hadari at-tabzir haramcin sa yafi muni haramcin sa yafi muni saboda idan aka ce al-mubazzirin ana nufin waɗanda suke sarrafa dukiyarsu ta hanyar da Allah ya haramta ta hanyar da ba ma halal bane amma al-israfa suna sarrafa dukiyarsu ta hanyar halal laifinsu sun wuce iyaka an halatta maka sanya tufafi amma sai ka dinka ka wuce iyaka ta wajen tufafi din samu akwai mai takalma dubu ni akwai wanda ya taba gaya min yana da takalma sun kai ɗari biyu na ce to ya kake kasa na ce ai kaɗan kaji ni huluna na sun kai ɗari bakwai na tashi jera sawa sai na shekara biyu ban gama ba to wannan ina za ka je kan mutum guda ɗaya hula ɗari bakwai wanda hankali yana gaya maka an wuce iyaka so an halatta maka sanya takalma amma karka wuce iyaka wuce iyakan haramun ne amma idan an haramta maka fa sai ka yi amfani da dukiyarka ta wannan guri to an bazaranci saboda ka shi yana da muni fiye da wancan a suratul isra aya ta 26 zuwa 7 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atizal qurba haqqahu ka ba wa makusanta haƙƙin wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubazzir tabzira ne Allah ce innal mubazzirina kanu ibana shayatin wannan shine matsala danganta al-mubazzirina da shaydanu kaga maganar al-israf illa dai Allah ya ce baya son mai barna amma bai ce shedani ne ba saboda haka don ka girka abinci mai yawa Allah bai so abin da kai ba amma ba a ce shedani ba ne amma al-mubazzari ba shi ka an ce shedani ne saboda ya amfani da dukiyar ta ta hanyar da bata dace ba wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi ku shaytan dama mai butulci ne ga mahaliccinsa an danganta mai al-mubazzaranci da shaytan saboda halayensu guda saboda halayensu guda kuma ka lura da yadda Allah ya fara magana akan wannan ayan akwai ilimi akai atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil zaka lura mutumin da duk yake watsi da dukiya to zaka taras ya bar nausa da shi a cikin wani yanayi ba a raba su rabuwa duk mutumin da ke watsar da dukiya zaka samu danginsa bai kula da su ba talakawa bai kula da su ba ko a samu mai gadin sama yana bin shi kudin gadi na watanni bakwai wabna sabil matafi Allah ya sa mun gane wato mai almubazzaranci za ka samu na kusa da shi wato shine abin da ake kira inuwar giginya inuwar giginya banda mai almubazzaranci ba a samu haka amma wajen al-israf za ka samu shi kuma kirkinsa ne ya wuce iyaka saboda haka in ya tashi yin buɗe baki sai ya girka abin da yawa da shi da masu gadin duk sun ci sun bari al-isra a yi daidai shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana wa kana bayna zalika qawama Allah ka samu iya tsayawa al-imam shafi'i ya ce at-tabzir infaqul mali fi ghairi haqqi abinda ake nufi da at-tabzir watsar da dukiya shine ka fatar da dukiyarka ba a hakkinsa ba wala tafsira fi amal alkhairi saboda haka duk aikin alkhairi ba almubazzaranci a wurin idan mutum yana batar da dukiya ta wajen dinka sutura ta wajen cin abin da aka halatta masa ta wajen gina gida da aka bashi damar ya gina baka ce mai almubazzaranci babu almubazzaranci ta hanyar halal almubazzaranci yana zuwa ne ta hanyar haram al-imam shafi yace wa huwa al-israf illa dai idan mutum ya wuce iyaka ta wajen batar da kuɗi akan abin da Allah ya halatta musu sai a ce wani mai barna ne shine al-israf wa huwa haramun duk da cewa shi ma haramun ne wanda in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi fasaran ita wannan aya ta suratul Isra ya kawo bayanin al-Imam Shafi haka nan al-Imam Malik ma ya faɗa al-Imam Malik yana cewa barnar dukiya wato shine mutum yayi amfani da dukiyar da Allah ya bashi fiye da kima akan abin da aka halatta masa al-imam al-mawardi yace al-israf tajawuzun fil kamiyya bambancin su al-israf shine kayi amfani da dukiya fiye da kima ta wajen abin aka halatta maka wa tabzir watsar da dukiya al-mubazaranci ba tajawuzun fi mawdi'il haqqi shine barnar wato dukiyar ta tana bada ita ne a wurin da ba bai ma dace ba kamar wanda zai dauki dukiya ya ba mawaki bai dace ba saboda ba abin da mawakin zai maka illa dai ya ƙara bata ka saboda ƙara nisantar da kai zai daga Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa jahlun bi mawaqiha to amma dukkan su haramun ne illa dai shi na biyu shine watsar da dukiya ya fi muni Allah shi kare hadisi na gaba haddathana tabisatu bin uqba as-suwa'i qala haddathana sufyan as-sawri an salamah bin kuhayl al-kufi an muslim al-batin sunansa muslim bin abi imran al-batin an abi al-ubaidain yani husayn al-suwa'i al-amiri sunansa husayn qala sa'altu abdullah bin mas'ud na tambayi abdullah bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu watsar da dukiyarsu sun kasance wato ƴan uwan shedanu suwaye masu watsar da dukiya na tambayi abdullahi bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kada sai abdullahi bin mas'ud ya ce alladhina yunfiquna fi ghairi haqqin ku duba ilimin al-imam bukhari yana jera hadisi yana karantarwa ba tare da ya ce na ce ba ya kawo aya ya kawo hadisi ya kawo bayanin sahabin manzon Allah sai ce maka babi kaza sai ya wuce fiqhun sa kenan Allah ya masa rahama wato yana so ya fassara maka menene almubazzaranci tunda yayi babi akai sai da ko fassaran Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzon Allah alladina yunfiquna fi ghairi haqqin masu almubazzaranci masu watsar da dukiya sune waɗanda suke batar da dukiyarsu ba a hanyar ba a kan hakki ba in ka duba tafsirin al-Imam Tabari Ibn Jarir duk ya ruwaito waɗannan da bayanin Abdullah ibn Abbas game da aya ta 39 ta surar Saba'i da bayanin Abdullah ibn Mas'ud game da wannan aya ta 27 suratul Isra' ابن جرير دكا يكاو سكين تفسير الرسا حديث نقب حدثنا عالم بن محمد الفضل بن الفضل الحافظ الصبت الإمام أبو النعمان الشدوسي البصري قال حدثنا هشيم ابن بشير بن أبي هازم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن أبو الحسين السلمي عن إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس sai kawo fassarar Abdullahi bin Abbas shi ma sahabin manzon Allah ne game da suwaye masu almubazzaranci innal mubazzirina kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura abinda Allah ya faɗa ke Abdullahi bin Abbas ya karanta ayan nan ta 27 ta suratul Isra qala sai yace almubazzirina fi ghairi haqqin wato masu batar da dukiya ba a kan hakki ba su ake kira al-mubaffiri yana tafsirin al-imam tabari kuma hadisin isnadin sa yana da kyau babban abin da zamu lura da shi game da dukiya babban abin da ya kamata mu rika tunawa bai kamata musulmi ya manta shi ba Allah ya baka dukiya amma ka rike wannan hadisi da kyau hadisin Abu Huraira hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin masud waɗannan sahabbai guda uku sun rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana magana game da hisabi a ranar kiyama shekara dubu hamsin da za a yi ana jiran Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hisabi ga bayi idan aka zo hisabin hisabin gaba ɗayansa an kasa kashe hudu ne manzo Allah ya gaya mana hisabi da za a mana a ranar kiyama an kasa kashi hudu ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazulu qadam al-abd yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in sawayan bawa idan aka ce bawa ana nufin dan adam sawayan dan adam ba su rabuwa da filin hisabi inda ka tsaya nan ba za ka bar gurin ba sai an maka tambaya hudu wato kashi hudu don haka in ka dauki kashi 25 na tambaya da za a yi maka a lahira za ka samu wata matsala ce daban abubuwa guda hudu hadisin ya zo da riwaya kashe biyu in ka duba sahihul jami'i sahihar hadisin 7299 da 7300 ya zo da riwayar abubuwa guda hudu ya zo da riwayar abubuwa guda biyar abubuwa guda biyar za a yi maka tambaya a tsayuwar da kake a filin hisabi na daya an umrihi fi ma afna rayuwarka gaba daya na biyu an shababihi fi ma ablahu kuruciyarka saboda kuruciya tana da muhimmanci kuruciya tana da muhimmanci ga rayuwar dan adam wanda Allah ya taimaka mar ya ketara kuruciyarsa da imani to akwai tamanin zai mutu da wannan imani kuruciya tana da hadari don haka yasa larabawa suke danganta ta da hauka da kuruca da hauka suna da alaka sai wanda Allah ya tseratar da shi ba a duba tarihin mutum yana kuruciya ko a ka'ida ta musulunci ba a dubawa saboda an sani ana daukan su taurari ne guda biyu wancan tauraro ya riga ya goye don haka ba a lissafi da shi amma wanda Allah ya nufe shi da imani tun kuruciyarsa ya bi sahun su annabi Yusuf alaihi salam kenan irin su annabi Isa irin su annabi Yahaya wanda ba su da yawa cikin bayi Allah ka yawaita mana su wa an maliki na uku za a tambaya game da dukiyar ka min an dakta sabahu ta ina ka samu wa fi ma an kuma ta ina ka batar sai maka tambaya wa an ilmihi sannan iliminka ma za a mila fihi wani aiki kai da ilimin kar ka dauka sai kayi karatu an kira ka malam abinda ka ji ka gani inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula in ka taba ji kaza ba kyau kai malami ne a kiyama in ka taba ganin abu mara kyau ya zama wa'azi gare ka kai ma masani ne saboda haka ilimin ka za a ma tambaya akai abinda idon ka ya nuna maka abinda kunnuwanka suka jiyar maka da kuma abinda zuciyarka ta tabbatar maka za a ma tambaya akai wani aiki kai da shi so anan in ka dauka shi ka ga kusan rabin tambayoyin akan dukiya min aina tasaba maktasaba wa fi ma anfaqa ta ina ka samu abin da ka samu ba a tsaya ba ta ina ka batar sai an tambaya na sai babban hula na duk sai kai magana akai so dole ne mu rika yi wa kanmu hisabi ibnul qayyim jawziya a littafin igasatul lahfan a mujallar na farko shafin 84 ya ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ƙarshen wata sura yana cewa kun malatus alun na yau idin anin na'im yadda Allah ya faɗa lallai za a muku tambaya game da ni'imomi Allah ya faɗa cikin alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sawunka ba zai bar tsayuwa a filin hisabi ba sai an ma tambaya ta ina ka samu dukiya ta ina ka batar sai ibn qayyim jawziya ya ce wa na'imul mas'ul anhu nau'an ni'imar iri biyu ce nau'un akaza min hilli nau'i guda ya samu ta halal wato in ka samu dukiyar ta halal nan ma baka tsira ba sai an duba ta ina ka batar sarafa fi haqqihi idan aka samu ka batar ta halal wuce fa yus'alu an shukrihi akwai tambaya ta uku akai to ka gode ma Allah ko baka gode ba ka taba godiya ولو يأخذ بغير حله وصرف في غير حقه wani kuma ya samu dukiyar ba ta hanyar halal ba kuma ya batar da ita ta hanyar haram fa yus'al an mustakhrajihi wa masrafihi za a mar tambaya dalili da kuma hanyar da ya bi ya samu dukiyar da kuma amfana da ta yi masa a rayuwar shi wanda ya nuna cewar bayan da za a yi ka wuce bin hisabi tun da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadam al-abd sawayen dan adam ba su barin fi hisabi sai an martan bai akan dukiya saboda haka yasa dole ne mu rika lissafi game da yanda muke samun dukiya da kuma hanyar da muke batarwa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu tsira a ranar hisabi na za mu dakata akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi wanda yana cewa akwai halalcin yin sallan dare fiye da raka a goma sha ɗaya wato matsalar adadin yawan raka'o'i da ya kamata mutum ya yi a kiyamun lai matsala ce da ɗaɗɗiyar gaske kuma duk mai bin aƙidar sunna ya kamata ya zama yana daraja magabata ka daraja waɗanda suka gabace mu ka daraja sahabban manzon Allah ka daraja tabi'ai da tabi'ut tabi'ina idan aka ce maka ga wani abu da suka samu sabani a kai to ya zama duk abin da za a yi kana kimanta darajar su ko da baka dauki mutar su ba ibn taymiya yayi magana mai tsawon gaske akan sabani da aka samu dangane da adadin tsayawa akan raka'a goma sha ɗaya ga kiyama sai yana majmu'u fatawa mujallal nabi shafi 38 yayi bayani akan babu ittifaki zaka samu malamai fahimta su daban-daban ka duba matsayin al'imam Muhammad bin Hanbal ta wajen ilimi wanda in ana maganar malamai su waɗannan wato shugabanni ne ma ga mazhabobi amma yakan mayar ka a uku misali yadda aka ba da labari a dare kaga shi bai yadda kenan mutum ya tsaya ga raka a goma sha ɗaya ba idan babban malami irin wannan zai haka wanda tsakaninka da shi an samu sama da shekara dubu ya kamata ka daraja shi idan ka tsaya garka a goma sha ɗaya sai ka nema ma waɗanda ba su yi riko da wannan fahimta ba gafaran Allah da kuma dacewa da rahamarsa idan kai kana ganin tsayuwa ga raka a sha ɗaya shi fi dacewa saboda nan manzon Allah ya tsaya to sai ka tsaya illa dai abin da suke faɗa tsawon naka ba zai kai tsawon na manzon Allah ba saboda shi annabi yana daɗewa ka a sha ɗaya har kafafunsa suna kumbura to in ka tsaya ga raka a goma sha ɗaya ya kamata kuma ka rika dadewa a kowace raka'a saboda ka dace da sunnar manzon Allah ba wai kayi raka'a sha ɗaya kawai ba siffar raka'a sha ɗaya ya zama ta bambanta da siffar raka'a sha ɗayar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana tambayar taimakawa mai rauni ta wajen sauraron uzurinsa domin kubuta daga laifinsa a nan yin amfani da lauya kenan kamar shari'a ta court ya zama uzuri babu shakka halal ne a karanta lauya kuma a yi aiki da shi idan an tsaya akan gaskiya da kuma taimakon addini yana fata wallahi na mujallar goma sha biyu shafi ɗari da talatin da biyar wannan ya ce ni na yi rantsuwa akan ba zan aikata wani abu ba kuma ya ta rantsuwan yana ta maimaita to kafara nawa zai asali ana la'akari ne da abin da ka rantsa a kai idan ka yi rantsuwa akan abu daya kai ta maimaita rantsuwa akan wannan abin kafara ɗaya ce amma idan abin ba ɗaya ba ne kafarin kenan yana kirguwa adadin abubuwan da kai rantsuwa a kansu yana sahihu tikti sunna in ka duba juzi na biyu shafin ɗari uku da goma sha uku wannan tambayar yake cewa a mana bayani akan haɗa sallah kamar magariba da isha idan an yi ruwan sama ya ce ya ga wasu fasa haɗa to nan ma akwai mushkila da ake samu domin mutane da yawa sukan ɗauka haɗa sallan nan dole ne hada sallah sun dauka dole ne saboda haka zaka samu hatta muhawara ana masallatai idan limami ya ya ce shi ma hada sallan ba wani ma zaka ga sun je gefen masallacin sun hada nasu wasu za su yi sunna kuma ba haka bane abinda suka aikata laifi ne saboda ba a yin jam'i biyu a masallaci ba a yin kuma jam'in sallah kafin na imam ratib malamai da yawa sun ce sallar ma bata inganta ba so wafi sauki idan limami ya ce ba zai hada sallah ba sai ka ka tafi gida kai haƙuri amma batun haɗa sallah ba dole ba ne batun haɗa sallah ba dole ba ne nan ma yana bayanin sai yana majimu fatawa mujallar 22 shafin 293 haɗa sallah don an yi ruwan sama sauƙi ne ga musulmai in sun ga dama suna iya ki sannan akwai haɗari mutane sababi kaɗan sai su je su haɗa sallah sababin bai kai sababi ba don haka wani ma in ya hangi hadari kawai sai ce a hada sallah shi ko hadari yana iya bajewa babu inda zaka samu hujjar cewa an hada sallah don hadari amma idan akwai iska wannan uzuri don iska baka harsashen me zai kawo kuma ya riga ya zo saboda haka a dalilin iska annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanar da mutane kada ma a zo masallaci saboda guguwa da aka yi wanda ya nuna iska uzuri ne don ba ka iya sanin barnar da zai iska idan ta riga ta zo to alamar ruwa ya zo amma hadari yana sama babu ruwa kawai a haɗa sallah gaskiya akwai sakaci a kai sayid na umar yana cewa idan mutane suka haɗa sallah babu uzuri mai ƙarfi to fa sun aikata kabira cikin alkaba'ir dalili kuwa domin allah da kansa ya faɗa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokaci da ake yi sallah tana da lokaci da ake ya kamata in za a raba ta da wannan lokaci a samu uzuri in ka duba mutum fatawa mujallar 24 shafin 82 zaka ga bayanin da ya kawo hatta bayanin magabata dangane da hada sallah ba tare da wani uzuri ba don haka ya kamata sai da uzuri za mu hada sallah in babu uzuri kada mu hada sallah na biyu hada sallan ba dole bane saboda haka idan liman bai hada sallah ba bai kamata kai korafi a kai ba babu inda aka baka damar ka ci da saliman yawan abu liman shine shugaba na al'umma shugaba na masallaci abinda ya zaba shine kuma ba mai cewa don me babu wanda ya zaba tun da dama aka bashi ya hada ko kare hada idan bai hada ba baka da ikon fasa Allah ya samu gani bai dace mu tsananta abinda Allah bai tsananta shi ba a irin haka ne ake samun rigingimu tsakanin musulmai abinda ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.